أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki a cikin ikon shi da kuma buwaye shi Allah ta'ala ya sake ba mu iko da kuma ƙudura na haɗuwa a wanga wuri majalisi namu mai tarin albarka a wannan rana ta juma'a wadda take rana mai ɗimbin mahimmanci a cikin addininmu na musulunci da ma tarihi insha Allah ta'ala kamar yadda aka saba a kowace ranar juma'a a irin wanga lokaci na tsakanin magariba da isha'i mukan gabatar da muhadara a saman kan al'amura na addininmu na musulunci wajen ƙara haske da kuma taimaka wajen gano ina ne za mu raba zare da abawa a cikin al'amuran addininmu musamman muna duba ya lokacin da muke ciki lokaci ne na shubuha da kuma abubuwa da yawa waɗanda suka shiga cikin addininmu to domin tantance Uh, raba ɗan dima da ɗan kabewa kenan muka ƙirƙira shi wanga majalisi na muhadara ta kowace ranar juma'a to insha Allah kenan kama kowace rana yau ɗin ma za mu ci gaba da wannan muhadara da wani sabon uh, unwani sabon maudu'i insha Allah ta'ala a yau dai muna ranar juma'a kamar yadda na ce wadda ta yi daidai da kwanan wata na 28 watan zulhijja watan zulqa'ida shekara ta 1447 daga hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka ya zuwa madina hakan shi yayi daidai da juma'a 15 ga wata na biyar a cikin shekara ta 2026 daga aihuwa annabi isa alaihi salam zuwa wa rana da muke insha Allah ta'ala muhadaran maudu'in da za mu tattauna a kan shi shi ne a addinin musulunci addinin gaskiya ma'ana bambanci da yake da kwai tsakanin addinin musulunci da wasu sauran addinai a kan haka ayoyi da kuma alamu da kuma abubuwa da suke su ne tabbas waɗanda suke bambanta addininmu na musulunci kuma suka maida shi shine gaskiya duba ya zuwa wasu addinai daban fara mutum daga addinai waɗanda suke ba su da tushe misali irin addini na arnanci ko ko addini na bauta aljannai ko ko addini na bautar wuta da sauransu waɗannan addinai ne daman waɗanda ba su da ma tushe ba su da makama to ba su kaɗai ba hayya zuwa addinai waɗanda suke su suna da tarihi suna da tushe amma kuma ba musulunci ba misali addinin yahudanci addini ne wanda yake yana da littattafai kuma yana da tushe hatta a cikin addini addinin na musulunci hatta a ƙur'ani allah ya mana bayanin addinin yahudanci akan bayan shi kuma akwai addinin kirista wanda shine addinin nasaranci kenan waɗannan addinai dukansu za mu ga wani irin bambanci yake da kwai tsakaninsu da addininmu na musulunci kuma mu yasa addininmu na musulunci ya zamanto shi ne na gaskiya kawai ba waɗancan sauran ba allah ya ba mu ikon yin haka insha Allah ta'ala a za mu fara da addu'a wadda mala ya ce alhamdulillahi lazi anara bil aqli basairana muna godiya da Allah wanda shine ya haskaka hankulanmu da ya haskaka tunaninmu wa hadana lid-dinil qayyim siratan mustaqima kuma Allah da shi ya shiryar da mu ya dora mu akan addinin mu na musulunci wanda addini ne na hanya madaidaiciya Allahumma lakal hamd Allah muna godiya a gare ka muna yabo a gare ka ala ni'matul islam akan ni'imar musulunci da ka ba mu ka sanya mu akan addinin musulunci wa kafa biha ni'ima kuma tabbas wannan ni'ima ta kasancewa mu mu musulmi ne wallahi ta isa babban ni'ima a gare mu na shahadu Allah ilaha illa anta mun shaida babu wani abun bauta babu wani sarki he kai wahadaka la sharika laka mun san kai ɗaya ne kuma baka da abokin tarayya wa na shahadu anna muhammadan abduka wa rasulu mun shaida kuma annabi muhammadu bawanka ne kuma ma'aikinka ne arsaltahu bil haqqi kai ka aiko shi zuwa gare mu da gaskiya bashiran wa nazira domin ya ka mana labari ya mana bushara kuma ya bamu ya mana gargadi wada'iyan ilaika bi iznika Allah kai ka sanya annabinka Muhammadu ya zamanto mai wa'azi zuwa ga addininka kuma da izininka ya yi haka wasu rajen munira kuma ka sanya shi akan hanya wadda take mai haske wadda take mai madaukakiya Allahumma allimna ma yanfa'ana Allah ka sanar da mu a wanga zama da zami abubuwan da za su unhwane mu wanfa'ana kuma Allah ka unhwanar da mu bima allamtana abubuwan da za mu saurara Allah ka sa su unhwane mu waftaha lana abwaaba rahmatika Allah muna roƙonka ka buɗa mana hanyar rahamarka wa fahamika Allah ka buɗa mana fahimta fahimtarka amma ba'at bayan haka ya ku yan uwa wannan muhadara tana farawa da ba da haske dangance da ma'ana addini tukun menene addini a mahanga ta malaman musulunci me ake kira addini da farko a lugar larabci in an ce addini ana nihi da shi ba da kai ba da kai da kuma ladabi ko kuma ba da kai da kuma kaskantar da kai a lokaci guda gawa ga Allah maɗaukakin sarki amma in muka diba a ɓangaren malaman addini shi suka ce huwal wada'un ilahi huwa wada'un ilahiyun yasuqu zul aqli bi ikhtiyarihim ila salahi wani wani yanayi ne na musamman wanda mutum yake sanin Allah a cikin shi kuma sanin Allah da zai yi shi zai kai shi ga inda yana da cikakken hankali in ya ji abin to zai kai hankalin shi ga gano a menene gaskiyar lamari kuma zai nemi shiriya shi da kanshi a wahaza yajibu tafriq bayna din allazi huwa wahidun inda Allah منذ adam hatta muhammad sallallahu alaihi wasallama wahuwal islam akan haka to addininmu na musulunci ya yi fice wajen mi wajen kasancewa shi shi kaɗai ne addini ɗaya-ɗaya wanda tun daga annabi adam yake nan har ya zuwa annabi muhammadu sallallahu alaihi har yau har yau waga magana da muke addinin ga yana nan bai ɓace ba bi mafhumin am ma'anar shi kuma a jimilce wannan addini shine mi tauhidullahi ta Allah ta'ala a cikin girman shi da kuma buwaye shi wa baina shara'i haka kuma Allah ta wa baina shara'i haka kuma duba ya zuwa waɗansu shari'o'i na wasu addinai daban allati hiya minhaj wa tafasil al-amaliyya allati tabanna tabayanat min rasulin ila akhar shi addinin namu muka diba ya ku yan uwa ya sauko kamar yadda muka faɗa tun daga annabi adam alaihissalam amma manzannai suka yi ta biyo baya wanda kowane ma'aiki kowane manzo in ya zo to yana zauwa da littahi da kuma shari'a ta Allah tabaraka wa ta'ala sai dai wani bi waɗansu suna samun littahin da ya ɗan bambanta kaɗan wajen ibada da aiki ya ɗan bambanta kaɗan da wanda suka gabace su amma wajen tauhidi duka littattafan abu ɗaya suke magana saman kashi shine kadaita Allah ta'ala dalilin shi Allah ya ce a likullin ja'alna shir'atan wa minhaja akan shi ne Allah ya ce akan duk wani abu da kaga a duniya ba mu bar shi haka ba sai da muka sa mishi tsari yadda zai gudana wal islamu huwa khat huwa al khatam wal muhim addinin musulunci kwa akan haka shi ke tabbatar da wannan kuma shi ne mahuta dangance gare mu duka gaba daya a wannan addini bayan mun ga yi ma'anar shi to ina ne ya sa gaba addinin musulunci shi ne mala ya ce wahadatul mishkat wa ta'addudul manahi mu gane da cewa kamar yadda muka faɗa ɗazu a littattafai na addini sun bambanta kuma suna da yawa amma sai dai abu ɗaya suke kira gare shi a tauhidi cewa girmama Allah tabaraka wa ta'ala shine mala yace wa hadafu hal asma huwa ta'bid an-nas li rabbil alamin dukkanin littattafan addinin mu na musulunci suna kira ne ga bautar Allah mutane su bauta ma Allah a matsayin shine mahalicci kuma shine ubangijin talikai gaba daya التباين الذي نراه في الشرائع السابقة لم يكن تناقضا حتى لتتهوي da suka gabata irin su at-taura irin su injila irin su zabura lalle wajen ibada sun dan bambanta amma kuma mu gane da cewa a dangance da sakon da suka kumsa babu bambanci ko ɗaya da su da alƙur'anin yanzu sakon duka kala ɗaya ne a cikin shi sai dai mi fuskar ibada ce take bambanta daga wasu al'umma zuwa wasu al'umma amma saƙo amana shi ta jimilla to duka ɗaya ne tun daga attaura injila zabura har zuwa ƙur'ani duka saƙo ɗaya suke bayani a kan shi domin dukansu daga allah suke balkana ta darujan tarbawiyyan wata shiri'iyyan yunasibu a tufulatul bashariya wal bi'atul mahalliya likulli kawai waɗannan littattafai sun zamanto kamar wata wani tsari ne na rayuwa tsari ne na tarbiyya ga iyan musulmi da masu musulmin dukansu gaba ɗaya kai hatta da duniya duka idan da mutanen duniya za su ɗauki saƙon addinin namu su aiki da shi to daidai yake da su kowata al'umma in ta ɗauka daidai yake da ita hatta iktamalat bashariya faja'at al-islam bi faja'a islam bi shari'atin alamiyya shamila akan haka akai ta tahiya da waɗancan littattafai na baya al'ummomi suka yi ta tahiya akai ta waɗannan su zo su wuce har zuwan addininmu na musulunci zawwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma littafin da annabi ya zo da shi ma'ana shine alkur'ani abu na uku iskaliyatu taharif wal fajwa tarihiyya magana da cewa shi dai alqur'ani babu bambanci kamar yadda muka faɗa ɗazu dangance da littattafai na baya da suka wuce da shi da waɗannan littattafai babu bambanci haka kuma mimma addali zuhuri fajawatin amiƙa bainal usul al'ilahiyya a tahira akan haka ne duk da haka aka samu waɗansu suke tunanin cewa akwai bambanci ko suka yi fahimta mummuna ga waɗannan littattafai suke ga musulunci ya bambanta da waɗancan littattafai na baya alhali kuma babu wani bambanci dukansu ɗaya suke وهذا ما جعل الحاج ماسة لرسالة خاتمة تحفظ الحق وتسار المسار wannan shine dalilin da yasa yau za mu yi magana akan irin wannan mutanen waɗanda suke ga cewa addinin musulunci yana da bambanci da saura kuma suke gama hatta da waɗancan addinan na baya da suka wuce su ne addinan na gaskiya ba musuluncin ba ne domin a yau bai kamata a ce an samu a duniya wanda yake aiki da attaura ko injila ko kuma zabura amma ku akwai su suna na yahuda da yawa suna na kiristoci da yawa saboda mi wannan littattafan na kakanninsu ne kuma an shahe aiki da su yanzu a ka'ida za su ɗauki ƙur'ani su ma su yi aiki da shi a matsayin littafinsu na rayuwarsu da lahirarsu amma suka yi fatali suka yi watsi da wannan cewa su har yanzu littattafan bayan nan da su suke aiki kawai ba ruwansu da alƙur'ani to akan haka za mu ƙaƙi ƙarin haske akan waganunta muhara da ɓangare na aƙida ɓangare na tauhidi mu gane da cewa wannan addini namu na musulunci ta hanyar alkur'ani mai girma ya bambanta wajen aƙidar shi da sauran wasu aƙidu daban da sauran wasu addinai daban a misali kama in ka ɗauki addinin yahudanci ko kuma addinin kiristanci za ka iske mi mafi yawa sukan ce Allah uku yake da kwai a cikin addininsu akwai wanda suka tafi da yawa cikin kirista da cikin yahudanci cewa Allah uku ne akwai Allah ɗa akwai Allah uba akwai Allah kuma ruhi mai tsarki shi ne dalilin da ya sa idan kirista yana sallah misali sai ka ga wuri uku yake ɗora hannun shi ya ɗora a goshi da sunan Allah ya ɗora a hannun hagun da sunan ɗa ya ɗora a hannun dama kuma sai ce da sunan ruhi mai sarki onan di per de fils et de saint esprit haka su ma a wajen yahudawa akwai tsarinsu na ibada wanda suke yi mai gwada cewa allah uku ne kaga tun a nan wurin an samu mi an samu saɓani cewa abin da suke faɗin nan ba gaskiya ba ne dangance da wanga addini namu na musulunci amma har yau in kadiba a cikin ƙur'ani da kuma addinin musulunci ɓangaren musulmai sai ka iske mi har yanzu al'amarin bai canza ba allah ɗaya ne kuma shi ke da komi kuma shi ke da duk wani tsari da yake gudana a duniya shi ke mallaka shi wala sharika lahu mala ya ce baya da abokin tarayya a cikin zatin shi shi da kanshi wala fi sifatihi baya da abokin tarayya a cikin sifofin shi domin babu mai kama da Allah a duniya da lahira duka babu mimma yurihul aqla min al mutanaqadat al falsafiyya wannan shi yasa addinin musulunci ya hau saman kan sauran addinai cewa hankali duk yadda musulmi yake to hankalin shi bai rabu ba wuri guda yake ba ruwan shi da wannan ɓangaren allah ɗa ko kuma wanga ɓangaren allah kaza ne a'a mu addininmu babu rabuwa hankali a cikin shi mu ɗaya ce ita ce allah kawai guda ɗaya wanda muke bauta ba ashe ku akan haka ba ruwanmu da duk wani falsafa ko ko wata filozofi da za a yi ta addini ba mu aiki da shi mu muna aiki ne da abin da ƙur'ani ya faɗa shine allah ɗaya ne kuma shi ya halicce mu kuma shi muke bauta ma kuma gare shi za mu koma ba mu da matsala kan haka amma sauran addinai suna da wannan matsala abu na biyu abin da ya shahi tahiyar da duniya duniya gada muke rayuwa a cikinta wata hujja ta biyu banda bangaren tauhidi to hujja ta biyu shine abin da ya shahi bangaren tahiyar rayuwar duniya da muke a cikinta yukhatibul islam al-aqla bi burhanin mantiki mala yace akan haka addininmu na musulunci sai yake sanar da mu cewa yake sanar da mu ta hanyar hankali cewa inda akwai wani Allah ba Allah da muke bauta ma ba inda su biyu ne ko su uku ne to wallahi da wata rana an samu sabani tsakaninsu wani Allah ya ce ku yi kaza wani Allah kuma ya ce a'a ban yarda ba ba za a yi kaza ba to ba mu taba ganin haka ba kuma ba mu samu haka ba a cikin addinin ashe inda ku an samu alloli da yawa ko da inda ku suna samun sabani to da ya zamanto ka'idar wagatar rayuwar duniya da ta sauya wata rana wata rana wani cikin allolin zai ce to sai an yi kaza kuma sai an yi shi sabanin yadda ya zo mana cikin ƙur'ani inda akwai alloli da sai kaga sabanin wannan ashe akan haka da rayuwar duniya ga ta lalace wata rana ko da an samu wasu abubuwa da suka ci karo da juna abu kaza a ce kaza ne na biyu ya zo kuma a ce ba gaskiya ba ne alhali cikin ƙur'ani ba mu da irin wannan ko guda allah ma sai ce lauka na fihi ma alihatan illallah la fasadata inda a ce wagga duniyar da muke ciki akwai wani allah banda wannan da muke bauta ma shi kaɗai wallahi da rayuwar duniya ta lalace kwata-kwata a kan haka ya ishe mu aya ya ishe mu wa'azi mu diba yadda duniya take tahiya ba ta da matsala ko guda abinda duk muka saba gani kullum haka yake tahiya ba tare da an samu matsala ba kuma babu wata error misali da a ce yau dare da ya fara a 1850 wani abu gobe haka shekara biyu shekara ɗari shekara hamsin inda ɗan adam yake yi koko da alloli da yawa yake da kwai wata rana da wani allah ca zai yau ba a yin dare kawai a wuce rana ta zama biyu ka gani wannan shi ke gwada mana cewa wannan exactitude ko kuma wannan abu da yake da kwai wanda babu error kullum haka ne duniya take tahiya to wannan yana gwada cewa dalili ne babba na hankali a wajen mi allah nan shi ɗaya ne ba su da yawa ba allah ɗaya gare mu kuma shi ne tushen faruwa waɗanga abubuwa dare da rana da kuma irin lokacin zahi lokacin sanyi lokacin damuna duk wa yake kawo wannan allah nan ɗaya shi ne yake mana waɗanga abubuwa kuma shi ne da shi ya so haka ya kasance shi ya sa hakan yake kasancewa kuma babu erar ko guda wa huwa ma sayanjin ma alfitr albashariyya sawiya wanga kuma duk mai hadin gaskiya duk mai tsaya aiki da hankalin shi kuma ya dogon tunani wallahi in dai gaskiya zai hada a ƙarshe zai ce eh tabbas haka nan ne saboda mi hankalin dan adam ya hi amsa wagga magana cewa Allah ɗaya ne kuma shi ke sarrafa duniya ya hankalin dan adam ya yi kusa da wannan da a ce maka Allah uku yake da kai kaga dai wannan akwai matsala saboda wata ranna kai da kake bautar ma sai ka rasa towa zaka bauta ma a cikin su wannan shine bambanci na biyu bambanci na uku a mala yace mu yi duba ya zuwa alaka da yake da kwai a tsakaninmu da mu sauran tsakaninmu ya mu ya mu mutane mu diba alaƙa da yake da kwai tsakaninmu a malai ce min a'azama fawariƙal islam yana daga cikin manyan ayoyi na addinin musulunci manyan abin lura a ciki kuwa ilga'il wasat albashariya Allah ta'ala ya sanya babu wani shamaki tsakanin dukkan musulmi da Allah in dai kana son wani abu wajen Allah in ma kai wane ne in dai musulmi ne kai in ka roƙi Allah kai tsaye zai amsa maka ba mu da buƙatar intermediate ko kuma wani mutum da zai dinga amsar roƙonmu ya kai wajen Allah ba mu da wannan buƙata alhali a wasu addinin nuka kai ba za ka roƙi Allah ba sai ka zo wajen wani malami ko wani fasto shine za ka gaya mai matsalar ka to sai ya ce bari roƙa maka Allah sai ka zamna ko ka duka yana karatu yana karatu shi zai nema maka gawara mu ko ba mu da wannan bukata a cikin addininmu na musulunci eh haka ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam Allah da kanshi yace in mun tashi roko mu roke shi shine ma'ana ayar da ta zo Qur'ani Allah yace wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib wani wuri ma yace fas'aluni astajib lakum in kun roƙe ni ni da kaina zan amsa muku ba sai kun biyo ta hanyar wani ba wannan shine abu na gaba malai ce fa fi kathir min al adiyan mu dauki sauran addinai da yawa daga cikin addinai wanda ba addini ba malai ce la yaghfaru la yaghfaru dhanb aw yuqbala du'a illa abara kahinin aw qissisin aw aw tabaqatin diniyatin muayyana a cikin waɗannan addinai ba a gafarta zunubi ba a amsa addu'a sai an biyo ta kan wani boka in addinin maguzanci ne ko kuma a biyo ta kan kisis shi ne mi ake ce maliman yahudawa malimansu su ne da larabci ake ce ma qisis ko kuma a biyo ta kan wani fasto ko wani babban malamin addinin kirista sai ka bi ta kan shi za a gafarta maka zunubi in kana da sai ka bi ta kan shi za a amshi addu'arka shi zai amso maka ka gani a musulunci ba mu bukata haka mu kai tsaye direct ne da mu da Allah a shine mala yace fal alaqatu bainal abdi wa rabbih mubasharatan a addinin musulunci alaka tsakanin bawa da Allah shi alaka ce direct a nan kuma wa maqamul ubudiyya mutahul lil jami' ala qadami al musawat ita ma ibada da samun lada a cikinta daidai kowa da kowa daidai yake da kowa nan wurin kamar akwai egalite tsakanin bayan Allah duka cikin lada da cikin addu'a komi za ka yi buzet ego kowa in yayi kuma Allah amsa mai zai ashe anan mu cire daga kanmu mi abinda kirista suke yi ko yahudawa cewa ni in ina son Allah ya haimu sai na je wani malam ya roƙan mun Allah ko kuma ina son wani bukata wajen Allah tilas sai na koma wajen malamai eh addu'a ba laihi bane ka nema a kama maka addu'a ba zai zama laihi ba amma karka dogara da wannan ni ba zan yi ba sai dai malam ya mun wannan wannan ba musulunci bane koyawa wasu addinai daban ne amma addinin mu mu ya koyar da mu komi kake so direct ne kai da Allah ka gaya mushi kawai samu za ka yi wannan shi yasa dukkan musulmi yadda yake sai ya zamanto yana jin fiyarte ko kuma yana jin izza a cikin ranshi cewa shi musulmi ne kuma bai regrete kan haka saboda mi allan shi direct yake mu'amala da shi ba tare da wani ba abu na biyu bayan waɗannan hujjoji da muka zana na cewa addininmu na musulunci ya bambanta ta huska uku gashi nan mun bayyana abu na gaba shine mi mu ɗauki ɓangaren shari'a ɓangaren shari'a ta musulunci a cikin addinai duka na duniya jama'a musulunci shi kaɗai yake da tsari na shari'a wanda ya shahi komi da komi duk wani abu da ka sani da ake iya yi na kuskure ko kuma na daidai to shari'a musulunci ta yi magana a kai wannan shi ya bambanta ta da mi da fahimta sauran addinai yanzu mu ɗauki misalin bature ko ba yahude ko ba nasare bature in ka mashi zancen addini a wurin aiki ca zai maka ba wurin shi ba addini daban kuma aiki daban wannan kuskure ne in haka za mu gina aƙidanmu da tunaninmu to mun yi kuskure wallahi musulunci ba babu yadda babu addinin musulunci wurin aiki nan ne ma ake so ka yi addininka na musulunci domin tsoron allahnka zai sa ka tsaya ka yi aiki na kwarai wurin hira ko kuma wuraren abubuwa daban a nan ne addininmu yake aiki saboda ya haramta mana mu je wurin aikata haramu amma bature in ya ta yi wurin aikata haramu in ka tambaye sai ce ai nan ba masallaci wani kuma nan ba wurin addini ba wallahi wurin addini domin shari'a mu ta musulunci haka allah ya tsara ta rayuwar duniya da lahira ce duka Allah ya sanya a ciki ya yi globalize babu abin da addinin bai tabo a ciki ba don haka an kai musulmi ne to tilas ka je ka saurara wajen malamai a cikin rayuwa ɓangaren aiki menene Allah ya ce ɓangaren kasuwanci mi Allah ya ce ɓangaren hira da mutane mi Allah ya ce ɓangaren aure ɓangaren mu'amala ɗa da uwa da jika da dukkanin waɗannan ɓangarori ba abin da addinin musulunci bai yi magana a kan shi saɓanin wasu addinai wanda su shi bature ainihin shi da yake ba musulmi ba ne shi yasa bai san haka ba don haka sai yake tunanin yadda addinin shi yake a can wani bangare ne kawai in ka je coci kai sallah ranar ladi shikenan ka kare sai ka huta kai shegantaka ka kai tabargaza ka yadda kaga dama sai ke tunanin musulmai ma duk haka ne duka musulunci ɗaya ne alhali wannan kuskure ne mu namu addinin ba ɗaya bane da wancan domin ko sallolin mu sun bambanta in kai lissahi mu duk rana biyar muke yi su ku hai a sati to ya za a yi a ce duka addinin ɗaya ne kuma amma mu bugo guda amma mu tunani guda wannan ba daidai ba ne kenan mu musulmi mu gane mu san da cewa yadda da haka wallahi kuskure ne akwai wani abu na biyu wanda nake so in yi ƙarin bayani a kan shi in muka diba a can tarihi na baya daga annabi isa alaihi salam abinda har ya kawo zuwa a period de la lumière lokacin 16th cycle 15th cycle lokacin da bature ya fara tunani ya fara kere-kere to tun daga can bayan waɗannan karninnuka cycle nan da aka yi turawa sun yi rayuwa karkashin malaman coci wanda suka azabtar da su sosai domin mi a lokacin aka yi jahilci zunzurutu aka yi zalimci a kasashen turawa a ƙarƙashin malaman coci na wancan lokaci suke gani cewa hatta da ilimi haramun ne in ka yi bincike za ka iske a ilmance bature kahin kenziyam siyakil ko seziyam siyakil rayuwar shi ta baya a jahilci ya rayu kuma ƙarƙashin azaba an yi musu azaba mai yawa ta hanyar malamansu na coci tunaninsu hatta da ilimi kan shi haramun ne ilimi kan shi haramun ne in muka ɗauki malamai irin su galile wani mai tunani ne shi ma wani malamin geography wanda a lokacin in ina tunawa karni na takwas ko kuma karni na tara bayan annabi isa alaihi salam wannan malami kashe shi aka yi yanka shi aka yi a gaban mutane ko ba shi kaɗai ba ne suna da yawa a europe aka dinga irin wannan menene lahin shi hutawa ya ba da bincike saman kan ilimi science cewa mi ai rana ita ke tsaye amma duniya ke juyawa rana tsaye take kada mu ga kamar ita ke hutawa ta tafi kuma ta fada a tsaye take amma duniya ke juyawa wannan shine lahin shi aka kashi gaban jama'a cewa tilasta ya karyata kanshi domin su bu su ga haka ba a cikin bibil kuma kakanninsu ba su ba su labari ba don haka ba su yarda da binciken ilimi ba ko ya karyata kanshi ko a kashe shi a kanshi aka kashe malamin kuma suna da yawa wanda aka ma haka ashe wannan shi ya sanya mi ake bature a yau yake tunanin cewa in muka rungumi addini to irin yadda aka musu can period obscure irin shi ne yanzu ma za a yi a cikin kasashenmu duka alhali addinin musulunci ba haka bai ki in muka rungume shi ne rayuwarmu za ta yi kyau mai shi ko in nashi ya runguma da gaske ma irin na baya za a koma a dinga kashe mutane ana, ana, ana walakanta su muku addininmu ya ya ɗauki dokoki kan haka ba zai bari a yi wannan ba shi yasa kullum bature yake, yake tsoron addini daga an ce addini to shi kawai tsoro yake eh kaka kawo mu zancen addini ana ka yo kai a matsayinka na musulmi a yau a yi magana a wuri ka ce wai kar a kawo muku addini ana to sai mi za a kawo shegantaka wannan tunani ya kamata mu sauya shi wallahi addini sai la sel solution ga rayuwarmu inda muna so mu ci gaba inda muna so Allah ya tausaya mana mu huta daga halin da muke ciki to sai mun koma mun rungumi addinin Allah a na gaba abu na gaba da na ce shari'ar musulunci tana daidai da ko'ina a duniya kowata ƙasa har ta kahurai da ka gani in yau za su rungume ta bal sun ɗauka abu da yawa daga cikin addinin musulunci kahurai sun ɗauka daga ciki suna aiki da shi hutawa dai ne ba su iya yi su faɗi ni ina da hujja kan haka misali in ka ɗauki malaman addinin musulunci na baya wanda suka yi rubuce-rubuce da yawa akwai daga cikinsu suwa ibn sina ibn sina da muke gani a nan an sa mashi sunan lakwal ake kiranta ibn sina fansar ne na musulunci kuma yana da ever da yawa cikin mi filozofin kanta cikin sante cikin eh, politik ya rubuta littattafai masu yawa shi ibn sina akan haka a yau kasashen turawa da dama suke aiki da littattafan ibn sina amma kuma sunan shi ma ba za su iya faɗin sunan shi daidai ba mai sai aka juya suna don ya koma mp european sai aka maida shi aka oliye da ibn sina sai in kana reshar shi sai kasa afasina afasina menene alaka afasina da ibn sina wai dan a dan juya sunan alhali in ka tai ka tambaya sai ga sai yan fansar arab wane ne yayi kaza yayi kaza ba shi kadai bane suna da yawa akwai ibn rushd wanda a yau a yanzu haka inda zaka tai france sorbonne wadda ita ce university babba wadda ta yi kowace a france akwai bangare na karatun addini wanda suna aiki da littafin ibn rushd da ma wasu bangare na durwa wanda shine a matsayin program a wajensu dan premier anis ya karanta wannan littafi tukun yake yake yin gaba so da yawa turawa suna amfani da irin waɗannan abubuwa amma ba su so su ce na musulmi ne muka ɗauka a'a su a wajensu sai in hunt alarke ko haka ɗin ma aka yi hunt ɗin da ya ce tunda mutumin da kare yana shi kace ba kowa bane kuma kana ɗaukar ilimin shi kana aiki da shi nan ne abin yake kenan akan haka addinin musulunci daidai yake da kowace ƙasa a duniya duka kuma addinin musulunci daidai yake da kowane zamani da ka gani Allah dan ya sauƙaƙa abin ma sai mai da kowace al'umma in ta zo sai a sauƙaƙa daidai da ita a bata littafi kuma shi daidai musulunci ashe daidai yake da kowane zamani ƙur'ani ya ba da wannan labari ba ni na faɗi ba ga aya nan cikin suratul saba'i aya ta 28 Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun aiko ka duniya ne ba dan larabawa kaɗai ba ko ko hausawa ko wasu a'a mun aiko ka dan mutane gaba ɗaya ne kowa a duniya annabi Muhammadu nashi in dai ka yarda da saƙon shi ka yi aiki da sunan shi ka yi aiki da abin da ya faɗi to naka ne babu wanda yake da fifiko ba wanda ya yi wani akan haka mun aiko ka ka zama na mutane gaba ɗaya ka ba su albishir da aljanna kuma ka zama musu mai wa'azi ka dinga musu wa'azi haka Allah ya ce ashe a ƙarƙashin waga aya muna hangomi cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama addinin da ya zo da shi na kowa ne ba na al'umma ɗaya ba ne don haka Uh, ina mamaki a yau waɗansu masu ilimi za ka gane su cikin tele ko cikin labaru ko ko wani magazin wai mutum zai ce maka afrik african sun yi kuskure saboda mai sun yi watsi da kilcir sun yi watsi da addinin kakanninsu sun ɗauki na larabawa a ya kamata mu yi kishin addinin kakanninmu da yawa zaka ji wanda yake da matsayin profesa ya faɗi ga magana abun mamaki to eh mun ji kakanninmu sun yi kaza amma babu kuskure shi mutum baya kuskure in kaga eh na gabanka yayi kuskure sai ka aikata irin shi kai ma dama Hausawa sun ce da na gaba ake gane zirhin ruwa in na gaba ya fada ya nitse a cikin ruwa kana bin bayan sai ka je kai ma ka fada a'a ba haka bane tilas ka sanya ma kanka tsari kai ma ka ga ina ne mahuta to alhali ma addinin musulunci shi bambancin shi da sauran addinai na kowace kabila na kowace mutane ko ina aka ɗauke shi za a yi aiki da shi amma sauran addinai baya yiwa misali mu ɗauki irin addini na maguzanci waɗansu wuta suke bauta ma to shin addinin bauta wuta ka iya kai shi wasu wurare kuma duka a yarda da shi wallahi ba hankali baya amsa akwai wuraren da in ka faɗi dariya za a yi kawata shi ba addinin musulunci ba shi ko yana daidai da hankalin kowa Allah ya samu dace abu na gaba annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sahihul bukhari hadisi mai lamba 335 a sahihul bukhari annabi ya ce kanan nabi sallallahu alaihi wasallama yub'asu ila qaumihi khasatan wa bu'istu ila an-nasi amatan annabi ya ce annabawan baya da suka wuce dukkaninsu Allah yana aiko annabi ne zuwa ya mutanen shi su kaɗe misali annabi Musa Allah ya aiko shi zuwa mutanen shi annabi Isa haka sauran annabawa duka haka ne amma annabi Muhammad ya ce sallallahu alaihi wasallam ni ko saƙon da Allah ya aiko ni da shi na kowa na kowata al'umma ba larabawa kaɗai ba na ko ina da ko ina ne ashe tunanin cewa addinin musulunci na larabawa kaɗai ne wannan kuskure ne duk irin iliminka ka yi kuskure saboda mi saƙon da ke cikin shi daidai yake da kowata al'umma kuma sai furube an gwada an gani haka ne ko ina ana iya yin shi baya da matsala abu na gaba bayan shari'ar musulunci to ya kamata mu diba a tsakanin mi mala ya ce alwasita wa tawazun bainar ruhu wal mata addininmu ya ba da dama ga aiki kuma ya ba da dama ga imani ma'ana addini ne wanda bai kalli bangare ɗaya ba har bangaren moral da bangaren fizik duka biyu ya yi considerance muhara tun daga tarbiyya addinin musulunci ya shi kaɗai yake da tsari a duniya shi kaɗai na auna moɗina kamar yadda suke cewa jefez memo shi kaɗai ne addinin da yake da education wadda ta shahi moral ta shahi fizik a domin wani addini mai irin wanga biyu babu domin muka ɗauki bature yana da tsari na tarbiyya a ƙasashenmu nan kullum muna yin su amma ina suka ba ƙarfi ina suka ba ƙarfi kawai fizik ko kuma a ce me ake ce ma da abubuwa na duniya abubuwa da suka shahi duniya amma abin da ya shahi ruhi ya shahi rai ya shahi tunani mai kyau bature ba ruwan shi da wannan mu ɗauki misali in kana da yaro kana ba shi tarbiyya sai dai in kai a matsayinka na mutumin afirka mutumin niger za ka ga cewa ya kamata a ba shi tarbiyya ya yi ladabi ko ku a ba shi tarbiyya ya yi imani ya san waye halice shi ya san wuta ya san aljanna sai dai kai a matsayinka zaka mai haka amma a ɓangaren bature babu wani bature ba ruwan shi in ya baka education in kana so ka bauta ma shaidan sai ton problem shi ba abin da ya dame shi amma addinin musulunci bai yi haka ba saboda yin haka kuskure ne da bature yi ba a koya maka ilimi a sake ka kawai ka yi imani da abin da ka ga dama kawai shi ne wannan ba daidai ba ne addinin mu sai sa mana tsari biyu in ma an koya maka ilimi fizik to sai an koya maka ilimi moral wanda zai sa ka gane ka yi hankali ka san mi kake yi wannan shine bambancin babba a wannan bangare addinin ya bambanta da sauran addini akan haka akan shi ne Allah ya ce cikin suratul qasas aya ta 77 wabtaghi fima ataka Allahu ad-darul akhirati wala tansa nasibaka min ad-dunya Allah ya ce mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kai annabi a kai kwadayi kai kwadayin mi alƙawalin da Allah ya maka a ranar lahira cewa aljanna kai ne shugaba a cikinta amma kuma kakkamance rabonka a duniya malgire shi annabi yana da dama ya ɗaga hannu ya ce Allah ba ni kuɗi kuma a sauko su yanzu yanzu yana iya haka amma bai sa ya haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam an same shi yayi kasuwanci yayi kasuwanci commerce yayi kiwo elevage ya yi abubuwa da yawa yadda sauran mutane suke yi saboda ya gwada ma mutane mi leson cewa rayuwar duniya ba kawai ibada kaɗai ba ne da imani ka yi ta sallah ka yi ta azumi a'a a cikin rayuwar duniya akwai wasu ayyuka wanda ya kamata a ce mutum yana yi su annabi ya yi aure sallallahu alaihi wasallam in ko da wannan yin haka ɗin ba daidai ba ne da ba mu samu annabi ya yi aure ba amma sai ya aure don ya gwada mana cewa duniya ma rayuwarta ita ma ya kamata musulmi ya neme ta ya nemi duniya kamar yadda zai nemi lahira kada mu yi sakaki da abu guda amma bature fa in muka diba a tarbiyyar bature kullum abin da yake koya mana shine mi mu nemi duniya kawai a nemi duniya ka samu kuɗi ka tara dukiya kai abin da ka ga dama kafin mutuwa ka ta zo in ta zo kawai an tafi shi kenan wannan kuskure ashe akan haka addininmu bai yi sake akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin wani hadisi itlubu duniya ka annaka la tamutu wa tulubul akhirah ka annaka tamutu gada ya kai bawan Allah annabi ya ce nemi duniya kamar yadda ba kamar ba za ka mutu ba amma in ka tashi neman lahira to ka nemi lahira kama an ce gobe za ka mutu ka yi ta ibada ka yi ta neman lahira wannan shine tsari na addinin musulunci kuma shi ke ba da bambanci da sauran addinai gaba ɗaya a za mu saurari kiran sallah insha to alhamdulillah a domin mu rihe wannan bangare wanda muka yi bayani a kan shi cewa addininmu na musulunci addini ne wanda yake hada rayuwar duniya da ta lahira moral da kuma fizik abinda yake gabanmu abinda yake hili da kuma abinda kwalluwanmu take kunsa yake ka gyara a kowane bangare akwai littafi na siyar alamun nubala wanda imamu shafi'i allah ya ji kanshi shi ya rubuta wannan littafi a cikin wannan littafi za mu samu magana shafi'i wurin da yake cewa man talaba duniya lazimahul amal duk wanda yake son duniya jama'a to tilas ya tashi ya aiki in kana son duniya to ya zama wajibi ka tashi kai aiki wa man talaba al-akhirah lazimahu zuhud wanda ko yake son lahira to sai ya kare kanshi da mi da fada cikin haram in kana son lahira ka ka fada cikin haram wal jama'u bainahuma huwa al kamal imam shafi'i yace hada wanga biyun hada biyun nan shine cika dan adam shine cikan musulmi ya cika ya zama cikakke abu na gaba da ke gwada addininmu na musulunci shine gaskiya kuma ya kowane addini a duniya bangaren abin da ya shahi abubuwan mamaki mu'ujiza abubuwan da suke dan adam kullum mamaki suke bashi mu ɗauki ƙur'ani ba ma ƙur'ani kaɗai ba da ma sauran littattafai babu yadda yahudawa da turawa ba su yi ba na ganin cewa an canza wasu ayoyin ƙur'ani ko ko a rage wasu ayoyin saboda a ɓatar da musulmi su ɓace babu abin da ba a yi ba akan haka amma allah da ikon shi har yau dai ƙur'ani in ka ɗauka ka karanta na asalin ne har yanzu saɓanin addinin nukansu in ka ɗauka bibil ko kuma abin da ake ce ma injila ai har canje-canje ma da aka yi cikin shi suna da yawa ba wancan na asalin ba ne sun canza kuma sun ɓoye allah ya ce cikin ƙur'ani cikin suratul hujurat aya ta tara inna na hannu na zalna zikira wa inna lahu la hafizuna mu muka saukar da ƙur'ani kuma mu za mu kare shi ba abin da zai same shi haka allah ya haɗi cikin ƙur'ani kuma gashi nan muna gani ya faru a kan haka mu ɗauki tarihi ɓangaren tarihi ibn hazam al'andalusi wani babban malami ne da aka yi shi a espany lokacin tana espany ta musulmi ba yanzu ba a cikin littafin shi a alfasal filmilal wal ahwa wal nahal wannan littafi a cikin shi yake alfurukul jauhariya fil asanidil kutub mubayyinan inqita asanidit at-taurat wal injil muƙabilar taurat tawatirul ƙur'an yadda a cikin wannan littafi ibn hazam ya kawo bambance-bambancen da yake da kwai tsakanin tsarin da aka yi aka saukar da attaura da kuma injila da kuma yadda ƙur'ani ya sauko ba tare da wani kurakurai ba akan haka mu'ujiza ta a hankalance in muka diba mu diba mu'ujiza annabawa a mala ya ce كانت حسية تنهى بمشاهدتها أما الإسلام فمعجزته بيانية وعلمية باقية تتحدى العقول في كل عصر can baya mutane ne in suka yi abubuwansu na laihi Allah sai ya aiko annabi annabi ya kira su zuwa ga gaskiya amma aka yi ta suka yi ta kiyawa suka yi ta abubuwa amma yanzu in muka diba musuluncin da muke kanshi a yau tabbas ba ba wani eh, hanya za a bi da kai ba da ta wuce hankali ƙur'anin za ka buɗe amma ƙur'anin hankalinka yake ma magana kuma in ka fahimce shi hankalinka zai amsa cewa gaskiya ne domin shi daidai yake da hankalin ɗan adam kuma har gobe haka yake bai sauya ba kenan su yadda suka kiya a aiko annabi su kiya har a hallakar da al'ummar dukanta mu ba mu samu wannan matsala ba domin Allah da ya saukar da littafin ƙur'ani to ya saukar da shi ne a matsayin wani littafi mai wa'azantar da hankalin ɗan adam kuma in ka saurare shi sai ka yadda ba sai an hallakar da kai ko an yi wani abu na wahala ba akan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min anbiya'in ma min anbiya'in nabiyyin illa a u'tiya ma misluhu amana alaihi bashar wa inna ma kana allazi utitu haliyan awhahu Allah ilayya fa arju an akuna aktharuhum tab- eh, tabi'an yawm al-qiyamah babu wani annabi wanda a doron ƙasa a Allah ta'ala zai aiko shi sai an bashi mi sai an bashi littahi waɗanda su mutanen shi su mutanen shi suka yi imani da shi ni ma haka an bani irin wannan littafi wanda e, mutane na suka yi imani da shi amma kuma ina fatan a ce gobe ranar tashin kiyama na samu mabiya waɗanda suke sun yi na waɗancan annabawa na baya da suka wuce a ƙarshe a duk da cewa lokaci ya ƙare amma akwai sauran abubuwa da yawa kenan nan za mu rihe a ƙarshe sai mu ce bambanci tsakanin addinin musulunci da ma sauran addinai daban ba wai san rai ba ne ba san rai ba ne ko kuma kiyawa da gangam ka kiya sama kan abu a lissahi ne kuma aƙida ce kuma hankali ne yake kawo wannan bambanci tsakaninmu da su ba wai san rai ba ne ko kuma kiyawa ko ko wani abu a'a akan haka ayoyin ƙur'ani irin su aya ta suratul ma'ida ta 48 wurin da Allah ya ce wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alayhi wannan aya tana gwada karara cewa mi mu muka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallama ƙur'anin nan da kuke gani kuma wanda cikin shi gaskiya ne kuma da gaske muka saukar ma annabi wannan ƙur'ani dan ya zamanto shine abin dogaro kuma shine abun bi ashe akan haka ba san zuciya bane a inda al-i'tiqad bi haqiqati al-islam yastalzamu al-iman bi anna kamal ad-din wa tamamuhu la yujad illa fi hadhihi risala musanda cewa shi dai addinin musulunci ba wani abu yake bukata ba sai dai mu karanta kuma mu imani da abin da Allah ya faɗa cikin Qur'anin shi wannan shine cika addini kuma babu wani abu da ya wuce haka wa ma siwahu imma mansukh bi shari'atin kamila amma in littafin baya muke magana injila ko at-taura to musan da cewa an shahe su yanzu aiki da ake littafin da ake aiki da shi shine na yanzu shine qur'ani wa kama qala imam ibn taymiya fi kitabihi al-jawab as-sahih ibn taymiya ya faɗa cikin littafin shi al-jawab as-sahih yace mi دين الإسلام هو دين الذي لا لا يقبل الله من من أحد الدنيا سواه الدين المسلمي addini ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake so mu bi kanshi kuma Allah baya amsa wani abu da zamu yi a duniya face abinda addinin musulunci ya tabbatar da shi la min al-awwalin wa la min al-akhirin sawa'un mutanen da suka wuce baya to shine Allah yake so su yi na yanzu ma kuma shine Allah yake so mu yi إن شاء الله تعالى كنا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نمك زوك أرشان إتوقع محاضرة من روكو الله تبارك وتعالى يا بام لادا أبن مك سورارا كما قرى قرآن الله تبارك وتعالى غافر تامنا الله كياه من زنبم الله ونجي كجيكا إيا يمدك أكنمو ونسكرغام جنان غسكيا الله منا روكوانك كالبركة مك كالبركة رأيو إيا Allah muna roƙonka ka shiryar da mu ka shiryar da zuriyarmu duka gaba ɗaya Allah muna roƙonka Allah ka ka ba ka kawo mana sauƙi Allah ubangi ka mana maganin tashe-tashen hankula da ake a ƙasashenmu muna roƙon Allah ta'ala dukkanin marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya muna roƙon Allah ta'ala dukkanin wanda yake da bukata ta alkhairi a cikin mu Allah ya biya masa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin waɗanda suke neman ilimi da diplom daban-daban Allah ya ba su sa'a muna roƙon Allah duk masu neman aiki masu neman aure Allah ubangi ya ba su mai albarka masu neman jari su ma Allah ya ba su mai albarka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dukkanin mahajjatanmu da za su yi balaguro Allah ya sa a je lahiya kuma a dawo lahiya Allah ya sa a yi hajji mabrur muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala a dukkanin waɗanda suke ma'aikata masu neman ci gaba Allah ya ba su masu neman ɗaukaka Allah ya ɗaukaka su a cikin ayyukan nasu daban-daban wai za su halaka ibadiya ni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin